بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دلو من لا دلو يا أبا القاسم الذي لونه
عليك بإذن الله كتاب نائم له وغير الله
فتعلم كما ذكرها وعزيز إنما تبلت بعينيه وكلاهما مع الرمداء ونزل كافرا دائما يقال في بلاد الله الأقابلها والريحانتين إيمان الذي أود الدهراء وما إليك كما ودونك بالنقلة يحياء سبيلين ليس ينفيني التوت ومتابعهما ولا كربلاء أرأي وأجمالك مرؤوس وبلغ نعتك الرؤساء وأنت الميزة في القرب وعبدت بعضها النساء وقتلهم القلوب على من بكت الأرض تحتهم والسماء موتهم فبعث إن قليلا في عديد من المساعد المخاء
كل يوم وكل وكل آل بتربيه كربلا وآشورا وعلى بيت النبي إن فؤادي لبيت إلى أنكم التعسى غير أني فزلت أمري إلى الله وتبني الأمور بلاء رب يوم لكربلا ومسلم أبدا وسلم الله
عادي وأن كل بيت منهم الغفور لهم العتاب وأنا بيت الذي كنتم تتعبدون فنودي بكم الغفور
أنا عسان عليكم فإذا دور عليكم فإن بالأمثال اتم الناس بالدعاء وسواكم فوجدوا البيداء والتقى اللهم صل على إلا ومد الفاتن وأغلق الخاتم وأشرفنا سنة العرب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم
نعم يا أبا القاسم يا أبننا القاسم وأنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم الذي ضمن إحساني wanda ya zama duka zazubin sa gaba ɗaya ya zama su kuma yanzu ya koma kuma yana neman istigasa Na'am.
neman taimako da Na'am.
kuma neman biyan bukata da annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai tawassuli نعم da annabin da kuma sauran makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam نعم shine ce ya abul qasim نعم ya uban nan na qasim نعم الذي alaihi ضمن mutane إحساني wanda malmunin nan na rantsuwa ta Na'am, alaihi alaihi.
ya tabbata gare shi ne نعم مده له madhun yabo ne lahu gare shi wa sana'u da kuma yabo dai shi ne mulmunin da ya rantsuwa ta alayhi gare shi akan abin da zai gina kisa ran zai gina نعم بالعلوم bil ulumi haka nan ina faranci ko ta wasali ne ina faranci bil ulumi da ilmai allazi alayka wal ilmai da duk tabbata gare ka daga wajen Allah Allah da Allah da ya baka ina ne ina ne ina tawassuli da wadannan بلا كاتب لها ibla'u wanda Ah.
ibla'u mai shifta shifta ya tabbata bila kafin ba tare da rubuta ba lahu gare shi نعم shi ta galiban ana illahi ayo ka rubuta faɗa ne mutum ya dinga rubuta ko shi wannan da goyon Allah ne kawai ba wani mutum a dinga yi ana faɗa ana rubuta shi نعم ومسير الصباح kaga tafiyan nan na safa ta- ta- tafiyan nan na iskar saba سيرة سرقة dole su rike sahara نعم to shi ma dai ina ina ta wasu ne da shi ma da tafiyan nan na iskar saba wato iskar da take tawa daga wajen gabas kenan نعم dole su rike take tawa da taimakon ka shaharan wata guda idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yaki yakan tafi mu kirki shaharan ne duk sai karfi sai ya zama kafirai sun zauna cikin razani tsakanin da shi da su tafiyar ta kai tafiyar wa- shekara wata guda amma duk sai su zauna cikin razani haka Allah ya tabala sai da da wa sai ya zama ita saba din nan wato ita nan ta saba ta zama ruha'u mai taushi ke mutar da nan gare ta na'am wa aliyu ta aliyu haka nan ana da wasu ne da aliyu na'am lamma ta falta da an yayin da kai toshi bi ainihi a idanunsa ya wakil tahu ma dukkanin su kuma alhali ma ramga ramda'u duk ma'an duk gaba ɗayan sa ramda'u suna masu ci zare ne annabi sallallahu alaihi wasallam kai tafiya idan nasa ko kuma idan nasa shi ya zama ya warke na'am haka da na jira sai ya zama yana mai duba بعيني da ainihi da idanu guda biyu na ukajin نعم wato idanu ne kama da idanun gaggafa kadan yi ta ta fi komai ta fi kowace irin a tsuwa gani نعم ita gaggafa ɗin nan ta sai zama idanunsa ya zama kamar idanu ne na gaggafa saboda sai kun gani نعم في غزاة النهار a cikin yaƙi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tofin wanda lahal uqabu duwa'u نعم wanda tuta ta zama tuta annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙin sunanta uqabu sunan tuta annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙin da aka yi shi ne gaje ta habara ne sai zama a wannan din ana yaƙin ana tuta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sunanta uqabu نعم نعم عمر عمر wajen raihana ta yi نعم haka na ina fadan ci ko kuma ina rantsuwa da raihana ta yi da turarenka guda biyu نعم Yuhu ma wa dozu ne Hassan da Hussein kenan. Wanda da ɗaya su نعم منك minka daga wajen ka suka samu wannan ƙarshe.
الذي Ko أولى da haka kuma Zaharawu wanda aka ajiye musu da aji aka ajiye su ga ga Zaharawu. Wato wannan ƙarshen ta wajen Fadima sannan suka samu wannan ƙarshe.
نعم كنت تبويهما Ka kasance su uwuri ma kana taro su إليك ile ka zuwa gare ka.
كما آوت من الخط Nukar ɗaya hali yawo. Kamar yadda ya take taro nukar ɗaya ɗin gungunan ta ne da haɗu daga rubutu. In ka rubuta ya a ya ga ya ga a ƙasan da ya ga ɗin mara guda biyu ko? kamar annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake taro su. kuma wannan kamar yi dungun yadin ne da kuma yadin guda biyu eh to haka yake a zuwa ta shi ne ba.
من شهيدين daga ina ta wasu shirye ne shaidu shahidai guda biyu shine sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ke ليس ينسيني الطف a to to yana magana su su su shawarin kenan su yake magana su dai hakan da suke yin ai dukkan su shahidai ne ko daga su dai da yake magana dan sai yanzu ni a daku a daku baya mantar da ni mata bai jima mutum da ya sa- suka samu a wajen su wala karbalawo haka na karbalawo shi ma dan kudin waje na kusa da karbalawo نعم to wannan musibar da suka samu su shi nan da hakan da wajen nan wannan wajen guda biyu ba sa mantar da ni wannan musiba da kai تبقوا لكربلاء eh تكون برنا.
eh نعم ما رعى فيهما kuma زمامة maka barusun نعم barusun aya ne shi gabanta Na'am.
a kiyaye ya maka alƙawarin ka wasi ma a cikin su waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yi sun riƙe alƙawarin abu cewa za su kiyaye waɗannan a jikoki nasa amma kuma daga baya sai suka zo suka ha'inci suka kashe su
نعم نعم da hana ذكر رأس shugabannin masu masu sun saba sun saba sun ha'inci a hadaka alƙawarin wanda ake shugabantar da sun shugabannin kowa da kowa ma ya zama ya wannan Inna lillahi ne yuzuna Allah wa rasuluhu la'anahu Allah fi dunya wal akhirah ya rabbal alamin نعم Yuzuna أفضل Allah- yuzuna Allah wa rasuluhu أفضل الودة sun musanya soyayya نعم ولا da عزيزته kiyaye da kiyayewa da sun ce za su za su soyayya في ai القرآن kullu azalakum alayya ajran illa al-mawaddatu fil qurba ai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kenan نعم cewa lalle ne ku kiyaye soyayya nan da kuma kiyayewa na ahal ahal qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sai suka aka mutanya wannan وأبدت ذباب هناد annabi dawo annabi dawo نعم sai annabi dawo shine kofofi eh, da- da da- da mu yake shiga sai ai kira annabi dawo to wannan kofofi sai ta bayyana lab- labarin hadaman ta wanda ya kamata a ce adaman yana ciki an kiyaye soyayya an kiyaye suke ne su su ɗin. amma sai zama cewa kuma an bar su sun fito kuma musiba ta same su mun zo a kiyaye su kamar da aka yi annaba alƙawari نعم وقصد منهم قلوب kulubun ka ce zukata ta bushe min da gare su على من بكت الأرض a bisa wanda ƙasa ta zama ta yi kuka da fasadan نعم rashin su wata ma'au da sama ma amma su mutanen nan duk da haka sai suke sai ta bushe lokacin da suka mutu da sama da ƙasa da sama ma ta yi kuka saboda rashin su amma ina a mutane sun zuke ta bushe ma har take kashe su أبكهم مسعد zai ci to kai ma dan uwa ka yi kukan man saɗa ta gurgurin kukan ka
إن قليلا domin kaɗan في عظيم a cikin yana da ba ne da misali na da abin samu na basira albuka an shi ne kuka ai cikin da za ka shi ne kaɗan abin da za ka iya yi daga cikin wannan musiba نعم كل يوم kullu yawmin kowane wuni وكل da kullu أمر arnan da kowace ƙasa لكربي
minhu mu karbala'u نعم kullu yawmin ta zama asura'u نعم kowace rana ta zama kamar asura ce shine rana da aka je su وكل أرض
ko ko ko ta da kuma ta zama ita kuma karbala'u ta zama kamar karbala wani inda aka kashe su wajen da aka kashe su na'am litarbi min da da bakin ciki na nuna da wasu wato kowace rana ina ganin ta kamar rana ashura ne kirkira da aka kashe kowane waje ma na tsaya a duniya sai in ganin ka kamar karbala wani shine wajen da aka kashe su
ala baitin nabi ya alim bautin Allah sallallahu alaihi wasallam inna fuadi sai a zuciya ta laysa yasjid ankum a ta'atawu wato ma'ana su ce na samu shine ta'aziyya kenan ko kuma juriya na'am laifin su bin ka ce bai kasance yana haƙurƙurtawa ba an kun gare ku na'am wanda aje da za a zaya muku kuma in jure haƙuri ya da zai jure bai kasance zai haƙurƙurtar da mu ba a bai taɓa cikin na'am gaira anni sai dai suna ne ko wanda abu ne Wata kawai abu ne.
Allah. na ko wanda mai yana zuwa ga Allah ne kuwa wata huidiya umura na'am kaga ko wala ko wala wa ta lamari da Allah ko bara'u shi ne kuma ta ta kawai na'am rubba yawmin da yawa wuri bi karbala musulman wanda yake amuna na da karbala a karbala a duniya na'am khaffafat ba ala wujurin yin zaura'u na'am wanda zaurawo haka fa ta sauke ba ala wuzrihi ba alan nan na wuzrihi wato laifinsa wannan na rana na'am kuma wuzrihi din ya zama bakin cikin sai sauke ba alan nan bakin cikin zai zama kawai bakin cikin shi ne zaurawo din daga dada yake nufi na'am
gari ne can asalin shi ne daga dada shi shi ne daga dada shi shi ne zaurawo din ya
Na'am.
kira na'am na'am wa'adi wala haji da zama kiya ka anna kullu gari ne sai ka ce kowane abin jefarwa minhum yin da gare su az-zawq ya zama kamar salka ne Na'am.
kulla an hulu sawu na'am wanda ya zama an sanke madauri an hu gabarin salka ce ka sanke madaurin ba kuma kawai sai ruwa ya ce zuwa ba na'am to haka dukan kowanne yake dukkanin su duk an kashe su a a- a bisa abokan a- an kashe su a wurin yaki duk gaba ɗin ala baitin nabi ya alam baitin annabi tibku sun ji daɗi fadabul madu sai shi ma yabo ya daɗi fiku da yabo na ya daɗi fi kun ciyon su wadabar warsa'u warsa'u marfiya ta ma ya zama ta yi daɗi jikin gare su na'am shi ne yakan da lambu
na'am ana hasanu ni ni ne hasanin nan na madikul yabon ku wato ni kamar hasanin ne hai zanu hutu alaikum idan ne kuka alaikum gare ku na'am fa inna lil khansa na zama kuma hasa'u kenan ita kuma hasa'u ba ita ce sai kuka ya saboda dan uwan ta sa'ar din nan ya ya mutu na'am ita kuka ba tana yi masa waka to ya wajen bangaren yabo sai zama yana hasanu in kuma an koma wajen bangaren bakin ciki da kuka ya maka ma hasa'u
na'am cikin mun na zaɓa alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم وعلى ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين